أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam muna godiya ga Allah maɗaukaki da ya ba mu ikon haɗuwa a darasinmu na wato fatawar musulunci a yau juma'a muna ranar goma sha takwas ga watan wato shawwal shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar ishirin da ɗaya ga watan shidda dubu biyu da goma sha tara lokaci insha Allah a zahar sha biyu da minti wato goma sha biyar la'asar kuma uku da rabi da minti shidda magariba shida da rabi da minti biyar isha'i karfe takwas saura minti bakwai alfijir kuma karfe hudu da minti ishirin da shidda fitowar rana kuma karfe shida saura kwata kenan wanda yake tambayan sha- eh, hudu da ishirin da biyar ya dakatar da cin abincin sahur ya ya yi daidai azumin sanana na'am na'am to darasinmu muna cikin wannan littafi na bulughul maram na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alai muna cikin kitabu sala a babin sallar tatawu'i sallar nafila na'am
mal rahimahullah yake ce mana وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دقى علي بن أبي طالب الله يقارى مسا يدا شي علي رضي الله عنه يقرب wannan hadisin amma shine yake bayani ma'ana yana bayanin halin da ake ciki wanda malamai su hadisi suke cewa wannan wato hadisi ne mawqufi asar ne wanda ya tsaya ya takaita daga shi Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu radiyallahu anhu ya rawaito wannan hadisin yana cewa laysa al-witru bi hatmin ka hay'ati al-maktuba shi wato ita sallar witri al-witru shine abu wanda yake daya mun yi bayani a baya na'am witiri an yi shi a salo daban-daban to ita wannan sallar witiri da ake yi bayan sallar isha'i wato laisa bi hatmin ba dole ba ne ba farilla ba ne alhatmu shine abin da yake lazimi dole mutum ya yi na'am
na'am wato ba wajibi ba ne ka hai'atil maktuba kamar yanayin sallah farilla walakin sunnatun sai dai ita sunna ce sannaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wato ya sunnanta na'am witiri sunna ce annabi ya sunnanta amma ba farilla ba ce rawahu at-tirmidhi wa hassana wan nasa'i wal hakim wa sahaha imam tirmidhi ya rawaito hadisin ya ce hadisin ne hasanun yana da kyau imam an-nasa'i ma ya rawaito shi sannan al-hakim ya ce sahihi ne hadisin kamar yadda imam tirmidhi ya faɗa hadisi ne hasanun alhafiz ibn hajar a cikin talhis yake cewa hadisin imam tirmidhi da nasa'i duk sun rawaito ne a hanyar Asi- asim dan dan- damra daga ali to wannan hadisin sa hasanun ne ma'anar hadisin dai ita sallar witri ba farilla bace sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya tafi akan witri wajibi ne sai wato abin nan imam abu hanifa na'am
ya dogara da wani hadisi wanda hadisin yana da rauni wato wanda yake cewa man lam yu'tir falaysa minna duk wanda yayi witri baya tare da mu to wannan wanda yayi witri baya tare da mu ma'ana bai cika sunna bane amma ba wai baya tare da mu kamar ya bar farilla ne na sallah ko ya bar musulunci ba kuma hadisai da yawa sun nuna cewa sallar witri wato ba farilla ba ce sunna ce na'am shine abin da jumhurin malamai sahabbai daga tabi'ai har tabi'i tabi'ina duk haka suka tafi wannan kuma ita ce mazhaba ta imam malik da imam shafi'i da imam ahmad cewa witri ba wajibi ba ne daga cikin dalilai hadisai da suke kawowa na ba wajibi ba ne akwai hadisin da wato wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin kauye ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam akan ababai da Allah ya farlanta na addini annabi da ya ga masa ya yi salloli biyar ya ce hamsu salawatin fi kulli yawmin wa laila salloli biyar za ka yi a kullun yini da dare sai ya ce hal alayya ghairaha shin in akwai wani a kaina banda warfarillan qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi la illa an tatawwa babu sai dai kai tatawwi na'am wato wannan ya nuna kenan salloli biyar ne farilla banda tatawwi tatawwi nafila ce amma shafi da wutiri da sauran rako'i da raka'atul fajr duk suna zaman sunna ne wannan hadisin imam bukhari da muslim sun kawo shi na'am sannan kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'az zuwa yaman yace zaka je ka tada mutane ahlul kitab ka kira su zuwa kadai ta Allah in suka yi imani suka bi ka ka sanar da su cewa annallaha qad farada alaihim khams salawatin fil yawm wal layla Allah madaukaki ya farlanta musu salloli biyar a cikin yini da dare wannan ya nuna kenan salloli biyar din ne farilla banda sauran salloli rakatul fajri ko kuma shafi da witri sai dai witri yana da falala don a cikin malamai akwai wanda suka zaɓi eh wajibi ma'ana sunna ce mai ƙarfi wanda bai kamata mutum ya bari ba a baya can mun taɓa karanta asar na imam ahmad da ke cewa wanda baya yin sallar witiri ba mutumin kirki ba ne kar a karbi shaidarsa kuma witirin nan wato da ita da rakatai da fajiri annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba barin su ba ko a halin tafiya ne kenan sunna ce wacce take tana da karfi a sunna a tafiya ana takaita farilla zuwa raka'a biyu masu raka'a hudu sannan kuma na filfilo saura ma mutum yana iya dakatar da su sai da in ka samu wato zama ne ka samu sakewa kana iya kai don nafila ce to amma ko da mutum ba zai sauran na filfilo ba amma ya kamata ya dinga kula da shafi da witiri saboda muhimmancin su da kuma hadisin da muka karanta a darasin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi witiri a rako'i wato uku ya yi rako'i a biyar na'am ko ma fiye da haka kenan sunna ce mustahabbiya ba farilla ba ce amma yana da kyau mutum ya lazimta kuma yana da kyau an fi so mutum ya yi ta a ƙarshen dare in har mutum zai iya tashi ya tashi ya yi sauran nafilfilinsa sai ya rufe ta da wato nafilar sai ya rufe ta da witri kamar yadda hadisi ya nuna salatul laili masana masana فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى sallolin dare raka abi biyu ne idan mutum ya ji tsoron keton alfijir ya yi witiri don ya rufe sallarsa da ita kuma wannan witirin kamar yadda muka faɗa da ita za a rufe sallar dare kamar yadda hadisin aisha ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya witiri a dukkan lokuta na dare sai karshe witirinsa ya zo lokacin sahar na'am mu na gaba daga jabir ɗan abdullahi radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qama fi shahri ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin wato watan ramadana ma'ana kama fi shahr ramadan ya tashi ya yi sallan dare kama ba na tashi haka bane kama na qiyamul laili ne na'am ya tashi ya yi sallah a cikin dare na watan ramadana a ina yi sallar a masallaci ثم انتظروه من القابلة sannan sai suka saurara masa a lokaci na gaba na'am
wato yau annabi ya zo ya yi sallah amma kuma suka suka ji labari Mm.
wato asalin hadisin yana cikin bukhari da muslim a hadisin aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a masallaci bayan isha'i Mm.
da daddare ne ya yi sallah tarawihinsa a masallaci fa salla bi salatihi nasun sai wasu mutane suka yi sallah da irin sallah manzo sallallahu alaihi wasallam ana suka bi shi na'am sani bai musu magana ba Mm.
wa'inda suka yi sallah da shi din nan suka ba da labari wa 'yan uwansu ai jiya mun yi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam na'am kowa yana son alkhairi Mm.
kawai sai suka zo thumma salla as-saniyata Mm.
sai ya salla a rana ta biyu Mm.
fa kasara nasu sai mutane suka yi yawa Mhm.
tunda wa'inda suka yi sallah jiya yau sun ba da labari yau an zo an cika masallaci Mm.
annabi ya fito ya yi sallah ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة sannan suka sake taruwa kullum mutane sai karuwa suke yi don wayanda suka ji labari na farko sun gaiwa na biyu na biyu kuma da suka zo kaga sun Mm, karu sun kuma karu.
suka kai labari labarin zai fi yaduwa fiye da da kenan Na'am.
da in goma ne suka yi sallah suka kai labari Mm.
yanzu ishirin din duk kuma suna kai labarin to shikenan da aka yi haka sau uku sau hudu ne Mm.
falam ya khuruj ilaihim sai annabi bai fito musu ba da labarin ya bazu a gari duk an cika masallaci annabi bai fita ba Na'am.
har sun zo suna dan gyara murya don ba za a ce sallah farilla ba balle bilal ya zo ya ce ya rasulullah salatu jami'a ko wani abu mai kama da haka a'a ba farilla ba ce saboda haka kowa ya zo ya shiru sai an zo ana dan gyaran murya Mm.
a- a yi dan tari a nuna da cewa akwai mutane fa a wajen Mm.
falamma asbaha yayin da gari ya waye Mm.
Ƙala sai annabi ya ce, Ra'aitun lade sana'antum, na ga abin da kuka yi. Falam yamna'ni min al-khuruji ilaikum ba abin da ya hana ni in fito gare ku Mm.
illa anni khashitu an tufrada an yufrada alaikum ni ina tsoron kar a farlanta muku ne.
Mm.
Na'am, Na'am.
wannan ya faru ne a cikin watan Ramadana. Ka kenan annabi ya yi sallar tarawihi an zo an yi sallar rana ɗaya tare da shi Na'am.
bai magana ba Mm.
an zo an karu an yi biyu tare da shi bai magana ba.
Mm.
na ukun da aka zo sai ya ƙi fita ko kuma malamin da yake shirawin da yake shakkun cewa Mm.
a na uku ne ko a na hudu ne Mm, amma na- yawanci mm.
sun nuna na uku ne Mm.
to bai fito ba to da ya sai da lokacin sallar asubahi yayi sannan ya fito da ya fito sai ya ce musu na san abin da kuka yi Mm.
amma abin da ya hana ni in fito shine me gudun kada in zo in yi ta yi Mm.
ƙarshe a farlanta muku ku zo ku kasa Na'am.
domin annabi yana da tausayi ga al'umma Mm.
alaihi salatu wassalam Mm.
zai so yayi abu amma zai bari don kar a farlanta wa mutum zai so yayi abu Yeah.
zai bari amma don kar mutane su fitinu da shi Mm.
wani abun ba laifi bane yayi to amma idan yayi wanda ba su sani ba Yeah.
za su ga kamar an yi wani abu ne wanda laifi ne Na'am.
da wuya a gamsar da su Mm.
sai annabi ya bari ba zai aikata ba hakan nan zai so ya aikata wani abu idan ya ga mutane za su shiga wani hali Mm.
sai ya bari kamar zai so ya tsawaita sallah Na'am.
a karatu a sallah farilla Mm.
yana limanci zai so ya ja idan ya ji kukan jariri sai ya takaita sallar ya katse don kada ya tumarta wahala Mm.
da kukan ɗanta Na'am.
to hakan nan wannan ma ya fito a wayannan dararen ɗaya biyu na uku sai annabi ya ki fita sai kuma daga baya da ya fita ya ce abin da ya sa ban yi ba don kar a farlanta muku ne Mm. Na'am.
wannan ya nuna kenan ashe sallar tarawihi tare da imam sunna ce tabbatacciya ba za a yiwu a kafa hujja da maganar umar cewa umar ya zo ya tara mutane su yi sallah a bayan ubay ibn ka'ab da ya ga sun zo sun taru suna sallah sai da ya fito ya gansu da imam guda sai umar ya ce ni'imatul bid'atu hadi wannan bid'ar tana da kyawu wani zai ce ai to a cikin bid'o'i ma akwai bid'a hasana bid'a kyakkyawa babu bid'a kyakkyawa inda bid'a ce bid'a ce kullu bid'atin dalala dukkan bid'a a cikin addini bata ce wannan hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan hadisi yana nuna cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi shahr ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya yi sallah a cikin na'am a cikin daren ramadan sun man tazaruhu sannan sai suka jira kaga kenan ya yi sallan ya tafi kuma sun zo sun zo shine summa din nan litarahi saboda akwai rata ba wai sallah so ɗaya ne yayi shi kenan suka jira shi ba a'a yayi din labari ya bazo an sake karuwa to shine suka zo suna jiran sa min alqabila a rana ta gaba ولم يخرج بيدبا وقالت يجي إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر ni ina tsoron kar a farlanta muku witiri kaga kamar ta sallar tarawihi da ya daina yi yace wato ala yace illa anni khashitu an yufrada alaikum ina tsoron kar a farlanta ta akan ku ne ku ka yi to nan ma witirin sai annabi yace wato bai fita ba saboda kada a farlanta mana witiri a nan witiri kenan ba wai raka ɗayan ba ne witiri shine raka'an da mutum zai hada ya yi in uku za ka hada za a kiransa witiri shi yasa ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi witiri da raka uku ya raka uku witiri da raka biyar wani lokaci ma ya fiye da haka yana nuna kenan kana iya ka hada shafi'i da witiri ba tare da ka raba tsakanin da tahiya ko sallama ba ka jera raka ukun gaba daya ba zaman tahiya sai a karshe ko ka hada raka'o'i biyar ba zaman tahiya sai a karshe ko ka hada hudu hudu da uku kamar yadda shine mafi yawan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ya hada raka'a hudu fala tasal an tulihinna wa husnihinna hadithin Aisha sannan kuma ya sake yin raka'a hudu shi ma haka ga kyau ga tsawaitawa sannan yayi uku sun zama sha ɗaya kenan na'am wannan hadisi ma rahimahullah ya rawahu ibn hibban mala ibn hibban ne rawaito shi kuma hadisin wato yana da inganci saboda asalin sama a cikin sahihaini ne saboda wanda muka karanta hadisin aisha radiyallahu anha na'am amma shi wannan isnadin dai malamai wasu suna wato magana akan ingancinsa saboda wato akwai wanda rawaito hadisin ana raunana shi sai dai madarin hadisin asalinsa hadisi ne wanda yake yana da inganci na'am mun ji kenan sallar witiri sunna ce sallar tarawihi ma kanta sunna ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin daren kuma sau daya sau biyu na'am kuma ana yasa cikin jam'i na'am ana yin ta a cikin haka ne ana yin ta a cikin jam'i ana iya ai jam'i ana iya ai furada na'am tsaya to wannan hadisin daga kharija dan hudafa radiyallahu anhu yake qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah amaddakum bi salatin Allah madaukaki yayi muku dadi yayi muku ƙari da wata sallah ya farlanta muku sallah ba sai ya muku wani ƙari na sallah hiya khairun lakum min humurin na'am wannan sallah da Allah ya baku ita ta nafila ta fi alkhairi akan humurin na'am jajayen raƙuma raƙuma masu daraja a ce an baiwa mutum to wannan sallah ta fi daraja idan mutum ya kiyaye ta yayi ta daidai Ƙulna sai muka ce wa mahiya ya Rasulallah wace irin sallah ce ita ya manzan Allah da Allah ya bamu ita kuma tafi a ce an bamu jajayen raƙuma ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwitru ita ce sallar witri ma baina salatil isha'i ila tulu'il fajr ita ce wacce ake yi tsakanin sallar isha'i zuwa ketuwan alfijir kaga lokacin kenan na witri ba a yin witri da rana na'am wannan hadisi rawahu al-khamsa illa an-nasa'i Mm.
malaman hadisi biyar suka rawaito shi banda imam an-nasa'i ma'ana hudun duk sun kawo shi Na'am.
abu dawuda da tirmidhi da ibnu majah da al-imam hakim Mm.
wa sahahahu al-hakim malam hakim ya ce hadisi ne sahih Mm.
وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه Imam Ahmad ya rawaito hadisin daga Amr dan Shu'aib daga baban shi shi kuma daga kakan shi Na'am.
ya rawaito wa- kamar yadda hadisin yake a wannan lafazin Mm.
kuma wannan hadisin dai sahihi ne kamar yadda Malam Hafiz ibn Hajar rahimahullah a cikin talkhis Mm.
ya nuna hadisin ga wanda suka rawaito shi yace Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Daraqutni duk sun rawaito shi na'am Na'am.
daga hadisin Khalid dan Huzafa Imam Bukhari ya ce hadisin yana da rauni Na'am.
saboda akwai hanyoyin da sai suka zo gare shi Mm.
a hanyoyin akwai rauni kamar hanyar Dara Kutni Mm.
a ciki akwai wanda ake shi da shi Abu Amr Al-Khazaz wanda yake matruk ne Na'am.
sannan kuma a hadisin Ibn Umar daga ruwayar Ibn Hibban Mm.
na'am har ma wato Ibn Hibban a cikin du'afa yana cewa mawdu'i ne Mm.
sannan kuma daga ruwayar Abdullahi dan Amru wajen Imam Ahmad da Dara Kutni isnadinsa akwai rauni Mm.
سيري الشيخ الألباني رحمه الله يتي للحديث شواهد كثيرة يقطع الواقف على صحته wato hadisin yana da shawahid da yawa wanda duk wanda zai tsaya kansu zai tabbatar cewa eh wato eh, hadisin yana da inganci Na'am.
hadisin yana cewa Allah maɗaukaki ya yi muku daɗi ya yi muku ƙari da wata sallah da tafi muku falala tafi muku lada a wajen Allah akan mutum ya yi wato ya ce a ce ya yi sadakan jajayen raƙuma Mm.
da ya yi sallan nan to ya yi sallan nan ya fi masa akan jajayen raƙuma Na'am.
sai muka ce ya rasulallah wace ce ita ba su sani ba Mm.
sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce sallar witri wannan da take tsakanin sallar isha'i da kuma alfijir Na'am.
wannan hadisin ya nuna mana kenan shafi da witiri ba a yin ta sai bayan isha'i ba zai yiwu ka zo masallaci ka ce yanzu kana jira imam ka ce to Mm.
tunda ina jira kafin ya zo bari in yi wuce da witiri na Eh, kawai in ya zo an yi isha shi kenan ka je ka kwanta ba zai yiwu ba Ayyuba. Na'am.
a'a ana so a yi wudu lokacin witiri yana shiga ne bayan sallar isha'i Isha'i, sannan na'am.
bayan sallar isha'i din ma Mm.
shigan lokacin isha'i na haƙiƙa ake nufi Na'am.
ma'ana ba sallar da aka yi jam'i ba misali Mm.
akwai hadari Na'am.
ko ana ruwa sai muka hada sallar magariba da isha'i Isha'i.
duka a lokacin magariba Na'am.
to mutum ba zai tashi take kuma ya ce bari in yi shafi da wutiri ba tunda yanzu na yi isha'i don Na'am.
don mun ji cewa tsakanin isha'i da Eh, alfijir ne eh.
yanzu ka yi isha'i a yanzu isha'in da yanzu kai din larura ce ta sa ka yi kuma a lokacin magariba.
a lokacin magariba ka yi saboda Mm.
haka duk wanda ya yi jam'in sallar eh, wato magrib da isha Mm.
ba zai yi wutiri ba sai in lokacin isha din ya shiga Na'am.
na fata an Na'am, gani na'am, to na'am.
ko da ka yi sh- sallar isha ba za ka ce ai tunda an ce tsakanin sallar isha ne da wannan Na'am.
a sallar isha na yaƙini na tabbaci Mm.
lokacin da Allah ya ajiye na isha ya ake nufi Na'am.
saboda haka idan ka yi isha a lokacin da ya dace Na'am.
kana kai shafi da wutirinka amma idan gaggawa ya sa Mm.
aka yi saboda hadari Na'am.
ko ruwa ko kuma mutumin da yake mina Mm.
ya hada shafi da salatul maghrib wal isha Mm.
yawanci amma muna abin da na muzdalifa nake so in faɗa ba mina ba Mm.
yawanci su ba za su zo ma muzdalifan ba sai in lokacin ya shiga Na'am.
saboda haka su za su hada maghrib da isha in su su tashi su shafi da wutirin su take Mm.
kai ma din idan ka bari sai lokacin isha din ne ka hada Mm.
kana yi kai shafi da wutirin ka Na'am.
amma a lokacin da ka yi a sallar maghrib Na'am.
saboda dalilin ruwa Mm.
ko makamancinsa aka hada sallar maghrib da isha'i a lokacin maghrib Na'am.
to ba za a yi witiri ba sai in lokacin isha'i din ya shiga To, aka nuka rawati fa na bayan sallar isha shi ma zai matso zo za ka bari sai lokacin sallar isha yake.
rakatai na ba'da al-isha Na'am.
eh sai lokacin ya shiga Na'am. Na'am. Na'am.
don wannan din bukata ce ta sa kai Na'am.
Na'am. to wannan hadisin da ya nuna mana cewa falalan witiri wato da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya Na'am.
kwatanta wannan j- raƙuma wanda dukiya ce mai tsada Mm.
musamman a wajen larabawa ba dukiyar da ta kai da kima haka Na'am.
sannan kuma mun ji lokacin wato wutiri Mm.
sannan kuma eh, wato Allah madaukake da rahamarsa yana kyautatawa bayansa wajen Mm.
yassare musu saukake musu hanyoyin lada Na'am.
ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah amaddakum Mm.
Allah ya muku dadi ya yi muku ƙari da wannan sallah Na'am.
wannan kyauta ce daga Allah Mm.
kamar yadda Allah ya ba da dama mutum idan ya zo mutuwa ya yi wasiyya cewa ana iya ya yi wasiyyan a yi sadakan wani abu cikin dukiyarsa ko a Mm.
gina makaranta ko a tona rijiya ko a gina eh, masallaci Na'am.
gashi ya zo mutuwa ne kuma a Mm.
lokacin mutuwa bai kamata mutum ya barnata dukiya ba Mm.
amma aka ba shi dama ya yi wannan Mm.
saboda aikin alkhairinsa na lahira ya yi yawa Mm.
amma aka iyakance masa kar ya wuce ɗaya bisa uku na dukiyar da Allah ya bashi Mm.
wannan kenan Na'am.
na'am
Na'am, tsaya kun karan kalla.
ya isa Na'am.
insha Allah masu sauraro ana sauraron fatarar musulunci kenan daga nan gidan rediyo tarayya lokaci ne na mai sauraro zai buga don yayi tambayan lambar namu da aka saba da sifil takwas sifili biyu hudu hudu daya tara biyu biyar hudu zero eight zero two four four one nine two five four salamu Salamu alaikum wa alaikum salam Na bismillah kwana malam.
lafiya kalau bismillah me tambayan
Ana dama tambaya na littafin da ake karanta wannan wallahi ban samu na ji a farko ba wani hadisi aka sa ina son in cikin nashi.
maganar yau
Eh,
to yau mun tsaya ne akan hadisin wannan kharija hadisi a littafin bugun nawa 300 ne a kitabu abin eh, babu tatawwu hadisin kharija dan hudafa muka tsaya in Allah ya nuna mana za a tashi daga hadisin Abdullah ibn Zaid daga Okay.
baban shi na'am akan hadisi ne nau kenan.
a waje na dai ɗari uku ya nuna a naka nawa ne ya nuna rakamin hadisin Mm.
don bugun littafin yakan bambanta Mm.
rakamin hadisin na'am amma a nawa eh, littafin hadisi na ɗari uku ne amma kuma gashi nan a gabana ɗin kuma eh, a hadisin eh, wannan bulugul maram matani haka Mm.
ya nuna min hadisi ɗari uku ne da casa'in da bakwai
Ok, hadisi na ɗari uku da tasa'in da casa'in da bakwai.
bakwai yawanci na wajen ku mai yiwa shi hakan zai nuna saboda wannan karamin littafin ne Mm.
amma nawan babba ne wanda ta akwai abin nan bayanai shi yasa li- rakamin yakan bambanta Ok, Allah ta yi to mun gode Allah ya saka mamu. Allah Ubangiji ya ƙara albarka ta rayuwa. Allah ya kare mana kai Allah ya ƙara maka lafiya.
amin amin an gode Barakallahu sai an jima tashi lafiya.
Mm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Bismillah.
Malam ina kwana.
Lafiya, me tambaya?
Malam dama tambaya da shine akan tayan da ake faɗi na lokacin sallar Isha'i.
Sallan isha'i?
Eh kamar an ce sallar Isha'i tana shiga bakwai da hamsin da biyu Eh, da uku da uku.
na'am.
To shi ne tambaya na ne shine idan lokacin bai yi ba yakan iya yiwa ko da ba a shafaki a cikin sallar bakwai sai yawan wannan lokaci ya shiga.
Na'am. Yan saurara malam.
Saboda a mu Hmm.
eh a unguwar mu da wayansu suna ganin cewa ba lallai bana yi wannan tayan saboda shafaki ya jaye gaba ɗaya ba haske. Wayansu suna ganin suna ganin a wannan tayan da malam ke faɗi lallai lallai ne tayan kiyaye shi lokacin ya yi sannan a kira sallah.
Na'am.
Eh wannan shi ne tambaya na.
To, wannan zai baka Ya yake Allah ta yi ma. Ya yake Allah ta yi na gode wa.
Na'am, madalla.
Masha Allah.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Bismillah.
Koren hikima ko misalno kam tara zuwa isha kusuru da san tara zuwa isha da zai dole ko duk dole ya tara kutu kuma sandin ma tara in ji zuwa ya raka min gir farfar ko karajin la ta tafi karajin no arma
Madalla, ka saurara. Wa alaikum salam. Bismillah. Na'am.
kore ya rawa kada kawo bai kawo mara sayin da ne kawo kusu gwamnati da ya sani naira dubu miyo miyo sayin tara mu ne sai kuma dubu ruwa ne sariya dubu yar indifi na kalan ne amma yo kam ɗum tara fiira wajjaw wa tara de shaye ken yada to yindi kon ɗum inde yakkotamare silin sura ndena sura baro
na'am mun gode sauraron magani salamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum salam bismillah
na'am ina gaida da malam To.
Na fahimci ba na.
lafiya kalau
Yawa, malam za mu ne tambaya na shi
na'am me kace
kaɗan na'am muna jin ka
yau ma ina mun tambaya je mutum ya tashi kamar cikin dare zai yi shabai da mutum kawai
cikin dare
eh to yake na Na'am.
ladalla ina gaida malam Amin.
salamu alaikum
Wa alaikum salam.
na'am me tambayan
Tambaya na shi ne ina ina so ina neman addu'a.
to
Kuma ina da tambaya na.
yawwa na'am me tambayan
Na?
me tambayan
Ya yi na ne ubanmu ɗaya.
to Babanmu ya bar mana garin gida.
to Sai ba su fita a gidan ba.
na'am Su ba su ba su sai sun ba mu hakimu ba.
na'am
Har suka yi fada a kai.
to
Shi kenan.
malamin
To, mun gode Allah ya saka da alheri.
amin Assalamu alaikum.
malam barka da warhaka Malam barka da zuwa. Me tambayan?
da Allah da za kira ne Na'am.
a tambaya ta ita ce Mm.
idan mutum liman na sallah Na'am.
na karatu Na'am.
ko ma mu me za ku na cewa a zuciyanku bayan cewa idan yana karanta abin da ku ba ku je gurin ba
Na'am.
me shi ne tambayar To shikenan kadan saurara malam zai bada amsa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah.
lewa ta wani Ngala skira.
Salamu alaikum.
Na'am.
Wa alaikum Na'am.
salam.
wacce lewa na nan sa'ar amma Ngala To.
ngala shukran. Barakallahu.
Madalla mun gode.
ala sha kullu Mm.
Barakallahu fik.
ala sha hannu maru Ngala ma salam.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me tambayan?
Malam tambaya na shi ne dama akwai ruwa ta da tana zuwa makaranta ta ce bara ta samu lokacin tambayan malam muna tambaya mata malam.
To me tambayan?
Yau an yi auren ta kusan shekara biyar ne ba ta taɓa yin shafi da wuturi ba shin tana da abin ne zunubi ne a wurin Allah ko a'a ta ce.
To. Ina saurara malam zai bada amsa. Wa wa alaikum salam.
Ina kwana malam.
Lafiya kalau me tambayan?
Tambaya na shi ne.
Na'am.
Salamu Ah. Ba shirya ba kenan.
alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Lafiya kalau me tambayan?
Tambaya ta ce ne malam mahaifiyar mu ba ta azumi tsawon shekara da shekaru. Azumi ya zo ya kama ta yanzu kuma tana cewa azumi ne hana ta azumi.
Ba ta tun Malam yana ta ba ta azumi.
tun Me tun- yasa ba ta yi daɗin?
me yasa ba ta yi ba ta daɗin?
azumi. Eh ba ta azumi ta kuma eh wai me dalili ba ta yi daɗin me dalili ba ku komai kawai ba ta yi ne yanzu kuma har sai zai kama da suke suke cewa wai shi ne ya hana cikin azumi
dama ba ta yi yanzu kuma ciwo ya zo ya zo.
ba ta azumi eh eh wannan lamarin ta na ga Allah to suke cewa shi ne ya hana to shikenan a bar zancen ciwo a bar zancen ciwo yana yin sallah tambaya na na biyu kenan eh na biyu Mm.
yana yin sallah malam ɗayan sallar da yake yi ke kan da haka yana sanyar biyu ana yin tafiya ba Ah, ban ji ba sanyar biyu ana yin tafiya zaman tsakanin tafiya farkon ne eh da ba- da ta bin ta yi na farko ana yi yau ba baya yi ne eh eh sai baya yin tafiya idan ya yi sallah
to sai ya raka hudu a jere kenan oho to shikenan malam zai bada an sake saurara Mm.
Ya kamata mu tsaya.
na'am ban ban kage kashi na akar makallawa assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
na'am me tambaya
Eh tambaya na shine idan mutum yana sallah Na'am.
yayin da ka shigo masallaci kai kuma
ban ji ba mutum yana sallah.
yayi yayin da- yayin da mutum yake sallah ka shigo masallaci me zai faru
Eh an riga an yi darra sallah ka samu mutum kuma yana yin sallah shi kadai.
to
Za ka iya bin sa ne yayin da shi ma a cikin sahun liman ya samu sallah saura kai ma za ka iya zuwa ka bi shi.
to shikenan kadan saurara malam zai bada ansa na'am akar makallawa bismillah
Na'am. Wanda yake tambaya na farko cewa gami da eh, ambaton lokaci da muke yi kuma wani suna sallah wai idan babu shafaki Mm, kuma lokacin bai yi ba.
na'am Wannan shine daidai lokacin da aka duba abu ne wanda yake amfani da ilimi na'am shafaki fakuwansa shine asali shine ka'ida Mm.
na shigan lokacin sallar isha'i na'am kamar yadda zawali shine asali na shigan lokacin sallah na'am
to idan har shafaƙin ya faku na'am na'am a lokacin sam- sararin samaniya babu wani abu wani babu wani girgije ba hadari ba hazo Mm, kana ganin sararin samaniya shar Na'am.
a y- y- yanayinsa na shudi shudin nan na'am na'am Mm,
kuma har kana ganin taurari mm,
ko kuma taurari ba su cika bayyana ba a lokacin da daren bai yi duhu sosai ba na'am to amma sai kana ganin shafakin har ya faku ya zama babu za ka yi amfani da wannan ka yi sallah ko da kaga akwai canji da wannan lokaci da muke fada amma da wuya kuma hakan ya samu Mm.
domin wannan lokacin an yi shi bidikka na'am sai da aka lura Mm, abin da yake faruwa matsalar ita ce akwai wuraren da suka zauna da takalidancin su na mu 'yan al'ada ne ba ruwanmu da abin da ake fada na'am
mun saba muna sallan azahar karfe ɗaya da rabi la'asar uku da rabi Mm, magariban ne ma dama dama saboda magariban an zo ana shiga duhu lokacin da inda kuna sallah karfe shida da minti biyar ne wani lokacin shida da minti biyar gashi kana ganin rana mutum dai Na'am.
duk jarantansa dai ba zai ce zan yi sallah ana ganin rana ba Mm.
dole dai zai jira ya duhu na'am to a nan ne ake dan samun kusan daidaituwa a magariba dan Mm, tare da ana dan samun go- gotawa na ƙari amma ba na rage ba na'am To amma a isha akan samu matsala da yawa suna sallar isha ba sa ba da ratan da ake so a bayar tsakanin magrib da isha.
na'am Akwai inda tsakanin magrib da isha duk minti ishirin ne, wani duk minti talatin ne, kuma akalla a ba da awa ɗaya kafin a tabbatar cewa ya shafaƙi ya faku.
na'am To amma a inda babu uh, hazo ba hadare ba wani abu, Mm, in an ana ganin shafaƙin idan ya faku lokaci ya yi.
mm, Amma a yanayin da ba kwa ganin shafaƙin don wasu dalilai.
mm, to a nan kuma wani yanayi za ku yi amfani da shi na'am kuma musamman shi ma lokacin yana canzuwa na isha din yanzu akwai lokacin da muna sallar isha ya karfe bakwai da minti biyar na'am amma yanzu fa takwas saura takwas saura minti bakwai na'am saboda haka lokacin yana canzuwa mutum idan ya yi tsakani da Allah ba wai eh, ta wurin kai bane irin na wasu da suke cewa su- sun al'adansu ne sun saba ba za a tada su ba Mm, yanzu haka akwai wuraren da suke sallar la'asar karfe uku da rabi uku da rabi za su kira sallah su yi da minti biyar Mm.
ko kuma bai cika ba su yi kiran su yi uku da rabin Mm.
alhali gashi yanzu mun karanta la'asar baya shiga sai karfe uku da rabi din ya wuce Har da minti biyar.
yawwa da minti biyar ko Na'am.
shida ma na'am kafin a yi sallar la'asar to zai kai ga hudu saura kwata ko hudu saura ishirin Mm.
lokacin yanzu karuwa yake yanzu da da biyar yanzu da shida Mm.
zai dinga hawa Mhm.
to amma sai ga mutane an saba al'ada ne in ka zo kai magana sai su ga cewa kamar ka kawo musu wani sabon abu ne amma idan mutum tsakaninsa da Allah ne yake dubawa in ya ga lokacin ya yi sallarsa babu wani abun hani Mm.
ba lalle ne ka dogara da abin da muke faɗa ba Mm.
amma ka tabbatar cewa a shar'ance ka yi a ilmance kuma na'am yawwa Mm.
wannan kuma bai sallar asbahi ba sai lokacin sallar azhar ya tashi zai sallah to kuma karatun ya zai zaka bayyana karatu Mm.
duk sallah idan kana ramawa za ka ɗauka tamkar a lokacin kake yi idan mutum ya bar sallah a la'asar sai bayan magariba ne tukun zai yi la'asar Mm.
sai ya bo- boye karatun idan mutum ya tuna da isha'i da rana Mm.
sai ya bayyana karatu raka'a biyu ya boye raka'a biyu Na'am.
na'am wanda yake cewa ana bada bashin dubu goma amma kana mayar da dubu goma da wasu abubuwa Mm.
duk kuɗin da za a baka da sunan bashi kuma da ƙari akan abin da za ka mayar sunansa riba ce Mm.
yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqa kuma riba Allah ya ɗebe masa albarka Mm.
saboda haka mutane kar su ga cewa ai abin da zan bayar kaɗan ne a dubu goma ɗari biyu ne ko a dubu ɗari naira ɗari biyar ne ko dubu ɗaya ne Mm.
riba qaliluhu wa kathiruhu haramun kaɗan ɗinsa da da yawansa duk riba ne kamar giya Mm.
giya kofi ɗaya da giya katon ɗaya da giya drum ɗaya duk sunansu giya Giya. Na'am.
duk wanda ya sha kuma ya sha giya Mm.
saboda haka duk wanda ya ci riba ya ci riba in hukuma ce take bayarwa hukuma ta duba cewa mu dinnan musulmai ne muna da addini addini mu ya haramta mana cin kuɗi da riba Mm.
ko ba karban bashi da riba sai a bamu babu riba in ba a so kuma a rike Na'am.
arziki daga Allah ne Na'am.
wannan shi ne Mm.
wannan kuma ya samu sallar isha'i raka'a biyu tare da imam in ka tashi sai kai fatiha kadai a boye tunda yanzu raka'a biyu din yanzu idan alwalaka ta warware zaka ce kai raka'a nawa alwalaka ta warware kai raka'a biyu Mm.
sannan alwala ta warware ko Mm. Na'am.
sai ka je kai alwala kuma ka sake sabuwar sallah Mm.
to yanzu imam yayi raka'a biyu tare da kai Mm.
ka samu raka'a biyu in ka tashi sai kai fatiha kadai na karshen ka Mm.
farkon su shine karshen ka kai Mm.
dalili ne ya kawo haka Mm.
kamar yadda in ka da su a ruku'i shikenan ba sai ka tsaya ka ce ina karatun fatiha da sura ba Na'am.
Mhm, sai kuma in mutum ya tashi cikin dare shin in ya shafi da wutiri kadai yayi yayi Mm.
ya tashi cikin dare Mm.
sai ya shiraka- shafi raka a biyu yayi sallama yayi wutiri raka daya yayi sallama yayi addu'an sa ya kwanta ko yana addu'an sa har alfijir ya keto ya fita masallaci daidai ne in so samu ne ka wuce raka'a uku din ka wuce shafi da wutiri raka uku kadai kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai addu'a sannan in lokacin alfijir ya kusa ɗin ka yi witirinka ya fi alkhairi Mm.
domin sallar dare haske ne gabawa Na'am.
amma in ka shafi da wutiri ma daidai ne don annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wutiri a uku ya yi a biyar ya yi a bakwai Mm.
Eh, ya yi ya yi gwargwado sannan kuma ya zo ya tsaya a yawanci a goma sha ɗaya din Mm.
sai kuma yan uwanta ba su raba gado ba har kuma sun zo sun yi fada a kai Haka, rabon mm.
gado na matsala ce wanda bai girma shi yasa Allah madaukaki bai barwa kowa rabon gado ba shi da kansa Mm.
duk sanda uba yake wa ƴaƴansa Allah bai bar masa rabon gado ba Na'am.
nassin Qur'ani Allah babu wani abu wanda malamai suke cewa Allah ya fayyace bayaninsa a cikin hukunce hukunce kamar gado Na'am.
ayoyin nan guda uku ne ko hudu a cikin wato uh, suratul nisa ga ayoyi a farko tun daga yusikumullah da walakum nisfu ma taraka azwajukum Mm.
da kuma can yastabtuna kafil kun fil halala in imrun halaka laysa lahu walad a wayannan ayoyin Allah ya fayyace batun wato abin da ya shafi gado Na'am.
sannan kuma abin da suka zo a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka in mutum ya mutu hakki na magada ne kuma a magadan nan in mutum ya bar ɗa mai shekara ɗari da ɗa mai shekara ɗaya duk Mm.
ƴaƴansa ne kuma Mm.
duk za a raba musu daidai ba za a ce kai mai shekara ɗari a baka gida biyu mar- mai shekara ɗaya a bashi gida ɗaya ko rabin gida ko kai mai shekara ɗari kana da iyali kana da ƴaƴa bari a baka miliyan biyar shi wanda yanzu ne jariri a bashi miliyan ɗaya a'a kai mai shekara ɗari za a baka miliyan biyar a cikin dukiya in ka samu biyar shi ma za a bashi miliyan biyar ɗin mata ne da ban- mata- maza akan samu bambanci wajen rabo amma maza kowa daidai ne to amma abin da yake faruwa yau a duniyar mu mutane ba sa jin tsoron Allah wajen gado suna cinye dukiyar musamman idan aka samu mata daban-daban mutum yana da mata biyu uku hudu sannan kuma wasu matan 'ya'yansu manya ne Mm.
su ne da rike da gidan Mm.
wasu matan 'ya'yansu ƙanana ne ba su da hali sai ka ga idan mu- miji ya mutu sai ka ga manya yayun nan wasu ba- ba wanda ba su da tsoron Allah sun zo su danne dukiyar su kore a jiya jiya nan nake ji matar da take gaya min an kore ta ita da ɗanta gidaje da duk abin da mijinta ya bari Allah ya yi yawa da su amma har yau rabonta na sumuni ba a bata ba na ɗanta kamar ma ba a san shi ba suna watandansu da gidan da dukiyar da mai gidan ya bari gaba ɗaya in ka ji irin wannan ya yi yawa akwai wanda babansu ya mutu ɗan yana ciki baban ya mutu bayan sun rabu da matar matar bata gama zaman abin nan wacce take gidan ko matan da suke gidan basu gama zaman ta kaba na wata hudu da kwana goma ba wadda aka sakanta haihu tana da ciki aka sake ta wannan dan ba zai ci gado ba sai aka ki aka ce shi bayya cikin gado aka hana shi ka duba irin rayuwar da ake ba wai bayan haihuwa da wata goma shekara ta haihu sannan ku ce kun kore ba a'a. dama tana da juna amma me yasa wai uwarku ba ɗaya ba me yasa su ba su da gata to tunda wanda ya mallaki dukiyar ma ya mutu ya je lahira ku tara mana Na'am.
ku ku zauna a kai kar ku mutu kuma dukiyar maraya ce duk wanda ya ci wuta ya ci innal ladhina yakuluna amwala yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara Allah ce wuta suke ci a cikin su sai salauna sa'ira ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن saboda haka maraya Allah ya tsaya ya raba gadon ne malamai suke cewa abin da yasa Allah ya fayyace bayanin gado ma saboda wato dukiya abun kwaɗayi ne a wajen mutane Mm.
da zaran an ji dukiya kaza mutum ya mutu ga mai shi ya faɗi ya mutu Mm.
in kun zo kai ba wanda zai yi magana wasu ma ba a sani ba sannan kuma yawanci masu rauni ake bari shi yasa Allah yake cewa yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida wanda suna tsoron kar su bar ƴaƴa ƙanana su wahala su ji tsoron Allah su a marayun wasu su yi daidai a gadon da aka bari gashi yanzu tana cewa manya yayo sun haɗu akan Mm.
dukiyar su ma ba za ta amfane su ba don akwai zalunci ya kamata a gyara sai kuma eh, ba ta yi shafi da wuturi ba shin akwai zunubi wato ba ta yin shafi da wuturi sam-sam eh to in dai tana yin farillan daidai ba za a ce tana da zunubi ba sai dai ta rasa lada mai yawa kamar da muka faɗa inna allaha maddakum bi salatin khairu lakum min humrin na'am annabi ya ce Allah ya muku daɗin sallah wacce ta fi wato humurin na'am lada saboda haka falala ce ta rasa ba za a ce ta yi laifi ba kuma yawan nafila amfaninsa idan mutum ya samu tangarda a farillarsa Allah zai cika ta farillarsa din da nafilin da yake yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah zai ce unzuru halli abdi min tatawu Mm.
ku duba shin bawana yana da wata nafila ne idan akwai sai a cika kaga na azumin ma haka Mm.
na sallan ma haka yanzu ba muna yin sita shawwal ba Na'am.
to a sita shawwal din nan sai kaga mutum in ya tsaye wani abu a farilla sai Allah ya cika ta farillansa da shi amma idan kace ba za ka yi azumin nafila ba fa shikenan sai farilla in ta tawaye sai a yi maka hisabi akai in na kama ka ne a kama ka kaga musiba ce na'am matsalar tambaya ɗaya kamar akwai wani wanda yake magana ce daga askira- daga askira ba idan suna bin liman suna bin liman yana karatu shi su yana karatu amma su su ne asfara zuciya
to na tsallaka mu eh
to na Ewa, Na'am.
suna bin liman Eh.
idan imam yana karatu a asirce?
na'am A asirce kenan?
asirce kenan eh in a asirce ne za ku yi karatu kuma karatun fatiha da sura misali sallar azhar ko sallar la'asar Na'am.
kana bin imam kai ma za ka yi karatun fatiha ka ɗora sura duk sura da ta yi maka za ka ɗora Na'am.
in kuma imam yana bayyana karatu shiru za ka yi amma amma mas'aban wanda yake ganin wajibcin karatun fatiha bayan imam Mm.
idan imam ya karanta fatiha zuwa walad dalin kai maka fatihan a asirce sai kai shiru amma sura a yadda na fahimci tambayarsa Mm.
kamar imam yana karanta wurin da ba zama wasu iya ba na'am to ko da Eh.
wurin da ka iya ne imam yake karantawa ba a ce ka bi shi ba don wasu idan imam yana karatu za ga suna motsa bakin su kuma suna bin imam din a karatun Mm, na'am na'am na'am a'a za ku yi shiru ne ku saurari imam wai za qara'a fa ansitu din anan zai aiki Mm, idan imam yana karatu ku yi shiru ku saurare shi na'am ba wai karatu za ka bi shi ba Mm.
za ga wani yana bi da baki wani yana bi da qur'ani ma Mm, in musamman sallar tarawihi ne ko tahajjud zaga ana rike da qur'ani Na'am.
ana bin imam kuskure ne Mm.
haka nan idan yana karatu misali alam tara kaifa fa'ala rabbuka don ka iya sai kai makana alam tara kaifa fa'ala rabbuka a dirce wani mamuriya sadin tana dan fitowa ana ji Mm.
a'a ba za ka motsa bakinka ba shiru za ka yi ka sa kunnenka a karatun imam Na'am.
ko da wurin ka iya ko baka iya ba na'am na'am sai ah, mai tambaya cewa mahaifiyarta ba ta azumi Na'am.
sai gashi kuma ta zo ta yi rashin lafiya ba Eh, ta azumi to na'am.
wannan sai dai Allah lamarinta yana ga Allah
Auzu tunda a lafiya ma ba ta billahi azumi ka- ba ta azumi.
to me na tambayan rashin lafiya ba ta azumi
Mm, mu barta da Allah Allah ya mata abin da ya dace da ita yana yin sallah bayan- bayan tahiya wato na'am yana yin sallah amma baya tahiya baya tahiya tahiya na biyun ne baya yi eh wato don bai sani ba bai sani ba ne mm.
Na farko dai ba na Mm.
biyu ba.
to to Na na'am.
farko ne.
na farko kenan na'am eh sai da kuma ya yi karatu ya gane cewa ashe ana tahiya sai ya zo yana yi Mm.
shikenan a yawaita istighfari a yawaita nafilfilu Mm.
shikenan na'am eh, ba za a ce a koma a mayar da sallar ba tunda akwai rashin sani a ciki kuma da Mm.
aka yi sanin kuma an zo ana gyara na'am
wanda yake tambaya shi za ka bi masbuki ne sallah eh o ka zo ka tadda imam wato an yi dadda sallah sai ga wani yana tsaye a cikin sahun yana sallah Mm.
me yake yi in kan tambaye ka zaka ce sallah ne na'am shikenan sai ka bi shi kai sallah Mm.
duk wanda sallarsa ta inganta ya inganta na'am ya zama imam Mm.
a tare da a mazhaba ana maganan cewa ba za a bi masbuki sallah ba amma ba wani dalili bane akai Mm.
wanda yake rubuce wannan kenan sai kuma akwai wata baiwar Allah da ta yi tambaya a Bauchi Mm.
amma ita kamar tambaya ce kamar korafi ne ta ce da yawa eh, mazaje idan suka zo neman aure sai sun nemi su yi lalata da wannan matar Alhamdulillah.
ta ce to tunda ita ta rasa mijinta wannan abun ne take fama da shi ba wanda zai zo ya ce yana son ta kuma da aure za su ce Mm.
wani ma zai aika mutanen sama amma kuma sai su nemi yin lalata kafin ma a ce za a je ga auren
Mm.
shine take cewa to ya aka yi maza suka lalace haka sannan kuma tana cewa shin maza sun ɗauka don da sun zauna da maza ba za su iya haƙura ba ne Mm.
to ta nuna damuwanta matuka akan irin wannan hali da ake ciki da yawa wani ma ba auren yake so ba yana so ya samu dama akan wannan matar Mm.
to amma ba za ta gamsu da shi ba sai a lokacin da yace zai aure ta a lokacin da zai ce zan aure ki Mm.
shikenan ai kin zaki zama mata ta ai ba komai ai ba ya Mm.
saya mata wannan ya saya mata wancan ya saya mata wannan ya saya mata wancan sai ta sake jiki sai bayan kuma ya zo ya gama biyan bukatansa da ita in ta ce ya magana aure sai ya ce a hap. wa ya sani ma ni kaɗai ne kika zo waje na ke da kina yawo ya zan aure ki saboda haka eh, maza ya kamata a canza tafiya a yi tunani akan rayuwar Mm.
Allah ya samu dace amin sai kuma na ƙarshe da ke cewa matarsa da daddare in suna zaune ko lokacin kwanciya sai ya ganta tana cacin
Oh, tana tare malam eh suna tare tana cacin kuma da Eh.
maza in yayi magana sai ta ce ai ba komai bane ai cacin da maza ba komai bane ai abokan aiki ne kaza kaza to ni shine da naji nace to ba komai ba din nan a a shar'ance ne ba komai ba ko kuma a wajen ku ne ba komai ba ina ruwan malama
to kaga muna cikin hatsari na'am wannan yanayi da ta shiga kenta ma mace yayin da za ta je ɗakin mijinta ta kashe wayanta in ta san za a kira na'am ko ta sa a silent domin mai gida bayya so abin da zai raba hankalinsa biyu idan yana tare da iyalansa in ta kama za ta yi saboda dalili na aiki ko wani abu ta kayyade wa abokan aikinta lokaci a wajen aiki ne za a kira ki za a yi miki bayani za a nemi bayani Mm.
ki nuna musu cewa dutin aiki yana da lokaci dutin mijinki yana da lokaci na'am kar kamar yadda kina ofishinki ko kina wajen aiki mijinki ba zai je ce ki zo ina bukatan ki ba Mm.
ko Mm.
ya sadaukar tunda kina aiki ya yadda ki je ki yi to hakan nan kuma lokacin da ke tare da mijinki ya zama lokacin na mai gidanki Mm.
ki zai ki sharing lokacin ki gaba ɗaya da ma'aikata sannan ki zo ki sharing lokacin mijinki tare da kuma ma'aikata kaga anan miji sai ya zama ɗayan biyu Mm.
za ki fita a ran shi gaba ɗaya Mm.
in yana da hali mai yi tunanin wani auren in baya da hali ya musguna miki Mm.
ya ce zai hana ki aikin ki zo ki ce ba zai yiwu ba Mm.
alhali kuma shi ya baki dama da na'am saboda kin shiga hakkin shi ne ya ce ba zai yadda ba Mm.
saboda haka a gaskiya akwai abu dubawa a zauna a gyara ba daidai bane mace ta zauna tana chatting koda da mata ne alhali kuma Mm.
gashi tana zaune da mijinta Mm.
kenan bata bashi hankalinta ba na'am
kuma wannan abin zai kore mace a zuciyar miji Mm.
zai zama ba kimar auren zai zama mace-macen aure sun yi yawa fadace-fadace sun yi yawa Yeah.
rashin saukar da hakkin mace ya yi yawa Mm.
me ya kawo irin wa'annan ƙananan abubuwan ne an raina su in suka taru za su zama matsala Mm.
Allah ya sa mu dace mu gyara ya gafarta mana walhamdulillahi rabbil alamin wannan akan Allah saka alheri malam ka rufa asiri masu sauraro an saurari shirin fitar musulunci kenan daga nan gidan radio tarayya peace fm garin maiduguri